الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا نواني قبطا بكوي يو منا تقوس قوة الرجب وتم بكوي وتم مسلنتي hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyu a Gregorian calendar 2021 wannan shine kaset ɗinmu na sha bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin آه لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها وفضائلها للتاف فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى إذا ما المسلمي بس شعف باكما بس من تابا آه منا نن أتكين شروط لا إله إلا الله وتمن فارا مغانا دنغني لشروط نوانا كلمة لا إله إلا الله wanda mun yi maganganu masu yawa amma ina ga za mu tashi wal muradu ma'ana hadhihi al kalima wal muradu wa ma'ana hadhihi al kalima ko na'am za mu tashi wa ma'ana hadhihi al kalima malin yace wa ma'ana hadhihi al kalima la ilaha illa Allah ma'anar wannan kalma ta la ilaha illa Allah nafiyul ilahiyya shine kore allantaka amma su Allah daga wanda yake ba Allah ba mu tsaya ne akwai matsala ko babu nafiyul ilahiyya amma su Allah kore allantaka ga wanda yake ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wa ithbatuha kulluha lillahi wahdahu da kuma tabbatar da ita allantaka ɗin ga Allah shi kaɗai la sharika lahu ba tare da an haɗa shi da kowa cikin bauta ba. Laisa fiha haƙƙun li ghairihi wannan kalma babu haƙƙin wani wanda ba Allah ba a cikinta. Allah ne kaɗai ya cancanta a bauta masa, duk wani wanda ake bautawa kuma bayansa bai cancanta ba. kuma cewa da aka yi babu wanda yake da haƙƙin abauta masa dangane da ma'anar wannan kalma yana nufin komai girman wannan mutumin komai darajar shi da haka sai malam ya ce la malakin muƙarrabin ko da a ce mala'ika ne na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala to shi ma bai cancanci wannan bautar ba wala li nabiyin mursalin haka kuma ko da a ce wani annabi manzo shi ma bai cancanta ba la li malakin muqarrabin wala li nabiyin mursalin me dalili malam yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace in kullu man fis samawati wal ardi sani dai cewa duk wani wanda ke cikin sammai da kasai illa atin rahmani abda face ma'ana ba wani wanda ke cikin sammai da kasai face sai ya je wa Allah yana matsayin bawa Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda hakika Allah ya kididdige su ya kirge su kirgewa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowannensu zai je wa Allah yana matsayin bawa to yanzu da Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ard ba wani wanda ke cikin sammai da kasai face sai ya je wa Allah a matsayin bawa yanzu wannan ta hada da annabi da manzo da mala'ika da babba da ƙarami da ɗan adam da aljani da koma menene bawan Allah ne don haka babu wani wanda yake da wani matsayi sama da matsayin bawan Allah a gurin Allah jama'a kuna fahimtar magana babu wanda yake da wani matsayi sama da a kira shi bawan Allah balma malamai suka ce idan Allah ya sa ka zama bawan Allah da gaske ma'ana yadda Allah yake so ka zama bawan shi kuma sai ka zama bawan nashi ba suna ne kadai kake da hi a matsayinka na bawan Allah ba amma ka hada da suna da ma'anar bauta to babu wanda ya kai ka daraja a duniyan nan gaba daya domin idan Allah ya yadda kai bawan shi ne to automatically sunanka dan aljanna saboda wannan bautar ita ne za ta sa Allah ya yi maka wato falala ya yi maka ni'ima ya mata goma shi ya maka duk abin da kake bukata na alheri rashin kasancewar ka bawa a gurin Allah wannan shi ke bayuwa zuwa ga babbakuwarka a wuta an gane magana da kyau ko domin duk mutumin da bai bauta wa Allah ba to haƙiƙa gobe kiyama Allah sai ya ƙona shi kuma ma in ya tafi da ma'anar kasancewarsa ba bawan Allah ba kuma a ƙarƙashin wannan yana bauta wa wani ba Allah ba to idan ya shiga wutar ma kuma ba zai fito ba har abadan abidina an gane maganar da kyau ko in an jima kaɗan za mu zo za mu ji meye ma'anar wannan bauta ɗin saboda duk ta taɓurzar da ake yanzu a duniya da duk ko kwarmato da hayagaga da ake a duniya babu abin da bawa zai tsira da shi a gurin Allah irin ya tsira da sunan bawan Allah in ka kuskura kiyama ta tashi ka fito a cikin waɗanda ba bayan Allah ba to kai tsaye kai ɗan wuta ne kuma in ka shiga wutar ba za ka fita ba don haka wajibi ne mu zo mu bayyana kaɗan daga cikin ma'anar bauta ɗin ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi yake bayuwa zuwa ga abin da ainihin wato muke magana a kai mana aminu abin kunnan bai zauna ba har yanzu muryar nan na ji ba ta fita daga asalin odiyon nan me yasa to mu ci gaba kenan a haka na'am saboda haka wannan shine to sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana kan cewa wa yauma ya ati wa yauma ya ati kullu nafsin ko yauma ya ati kullu nafsin yauma ta ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace rai za ta zo tana ainihin wato jayayya da kanta da kanta ma'ana tana jayayya da kanta akan cewa ta bauta wa Allah ita kuma ran tana musa cewa bata bauta wa Allah ba don haka fa'iza ƙila la khalika illallah idan aka ce ba mai halitta sai Allah fa haza ma'arufun wannan abu ne sananne ba wanda yake musu la yushariquhu fi dhalika malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun ba wanda yake musharaka da Allah daga cikin mala'iku wanda suke kusa da Allah ko kuma annabi wanda yake manzo wa idza qila la yarzuqu illa Allah idan kuma aka ce ba mai azurtawa nan ma sai Allah fa kazalika to haka maganar dai take fa idza qila la ilaha illa Allah haka kuma idan an ce babu wanda za a bautawa sai Allah to fa kazalika nan ma dai magana haka take abinda wannan magana take nufi shine idan dai ka yadda wato babu wanda yake azurtawa sai Allah ka yadda da wannan ka yadda cewa ba wanda yake yin halitta sai Allah to ka yadda kuwa babu wanda za a bautawa sai Allah domin wannan shine cikakken imaninka na cewa lallai la ilaha illallah amma idan ka yadda Allah shi ke azurtawa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa duk wasu ayyuka a duniyan nan Allah ne ke yin su ba wanda ke taya shi kuma baka yadda abauta masa shi kadai ba to ma'anar da wannan shine baka cika cikakken musulmi ba an gane magana da kyau ko kuma wannan shine abin da ya bambance mu da kafirai kafirai sun yadda cewa Allah ne mai azurtawa kuma Allah ne mai bayarwa Allah ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza duk sun yadda amma abin mamaki ba su yadda kuma Allah shi ya cancanta abota mishi ba to wannan ba karamar matsala ba ce Allah ya yi don haka dai ita wannan bauta ita ce babban aikin da duk bawa ya zo a duniya idan ya samu wannan bautar to ko ya rasa komai to ya yi riba amma idan ya zo duniya ko ya samu komai sai ya rasa wannan to ya yi asara kun fahimci maganar da kyau ko in ya samu wannan ko ya rasa komai ya yi riba in kuma ya rasa wannan ko ya samu komai ya yi asara jama'a kuna fahimta? don haka sai malam ya ce wal ilahu shi dai allan nan huwal ma'abudu don allah jama'a ku duba tun farkon littafin nan inda duk aka juya aka dawo sai an yi magana akan bauta daga an yi magana in iya kalma ɗaya biyu sai maganar al-ma'abud abun bautawa ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون ku bauta wa Ubangijinku, al'ibadatu da dai shauransu, saboda shi ne babban aikin da ka zo yi duniya, kuma shi ne abin da ke tabbatar da kai musulmi, daga an samu tangarɗa babu wannan, to matsala ta faru. Don haka, wal ilahu huwal ma'abud, Allah shi ne abin bautawa, haza huwa tafsiru hadhihi lafza bi ijma'i ahlil ilm. wannan shine tafsirin wannan lafazi kuma a ijma'in malamai gaba ɗaya faman abada shay'an don haka duk wanda ya bauta wa wani abu faqad ittakhadhahu ilahan min dunillah to ya ɗauki wannan abun Allah ya ajiye Allah na asali duk wanda ka bautawa to ka ɗauki muƙamin Allah ne ka bashi ka ajiye Allah kuma a gefe wa jami'al alihati duk taron alloli batilon hayaniya sunansu an gane illa ilahan wahidan sai Allah kwaya ɗaya tak shine abin bauta wa huwa Allah wahdahu tabaraka wa ta'ala uluwan kabira shine kuma Allah kwaya ɗaya kuma Allah ya ɗaukaka wanda yake da girma yake da karamci yake da ɗaukaka yake da mutunci jama'a kun fahimci magana to sai muka ce tunda haka ne wai shin kan menene ma'anar wannan ibadar da haka sai na taho mana da wani littafi wanda muke so a mu dan ainihin wato duba shi sunan littafin al'ubudiyya wato bauta wannan littafin gaba ɗayansa tun daga farkonsa har ƙarshensa yana magana ne akan bauta da ma'anarta da ayoyin da suka yi magana akan ta hadisan annabi aqwalul ulama yadda bauta za ta samu karbuwa meye sunan bauta menene ake nufi da bautar Allah sunan littafin kenan al-ubudiyya al-imam ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ya rubuta wannan littafi wanda ya ta haƙiƙin littafin ya tace shi ya wanke shi daga duk wata ƙura da yake tafa da ita shi ne abu abdullahi muhammad ibn sa'id ibn raslan mai littafin nan la la ilaha illallah an gane magana da kyau ku wannan littafin da muke karanta na la ilaha illallah to mai littafin shi yayi ta hakikin littafin dan haka ina so mu dan duba wasu babuka koda kwaya biyu koda ba mu gama a wannan satin ba zuwa sati mai zuwa mu karasa akwai abin da nake so mu ɗauka don mu gane maimaitawar da ake ta yi akan maganar bauta bauta ɗin nan me ake nufi da wannan don haka sai malam ya ce ta'ariful ibada wato definition na bauta me ake nufi da bauta domin kamar yadda na faɗa muku jama'a wallahi wallahi ko me ka samu a duniyar nan in baka zama mai bautar Allah ba kuma ya zama bautar da kake Allahn kakewa sannan kuma bautar ta samu karɓuwa shirka ba ta watsa ta ba in dai baka zama haka ba ko me ka samu a duniya asara sunanka asararre sunanka ko me ka taka kuwa na matsayi a duniya kun gane magana haka kuma duk abin da ka rasa a duniyan nan komai girmansa kai wallahi inda za a wayi gari ba ka da komai ba ka da kowa amma kai mai bautar Allah ne kuma Allah ya yarda kai mai bauta mishi ne kuma bautar ta karɓi kuma ba abin da ya watsa maka ita na shirka to duk duniya babu wanda ya kai ka nasara wallahi duk duniya ba wanda ya kai ka wadata duk duniya ba wanda ya kai ka cin nasara jama'a kun fahimci magana saboda haka musulmi in dai cikakken musulmi ne ba musul musul ba ba kuma musulmiya ba in dai musulmi ne wallahi tallahi babu mutum mai daraja a duniya da lahira sama da shi idan ka wulakanta kanka wannan kai ka jiyo amma dai Allah bai wulakanta ka ba jama'a kun fahimci magana Allah bai wulakanta ka ba musulunci bai wulakanta ka ba duk rayuwa ba wanda ya wulakanta sama da wanda ya watsar da Allah shine cikakken wulakantacce ai jiya a khutubata na ja muku hadisin Tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu rajulani mutane kala biyu ne barrun taqiyun karimun ala Allah akwai mutumin da yake barrun mai biyayya ga Allah mai da'a ga Allah taqiyun mai tsoron Allah ma'ana mai bautawa Allah kenan kuma cikin tsoron Allah tsakaninsa da Allah wannan mutumin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce karimun alallahi mai girma ne mai mutunci ne a gurin Allah Allah da kansa yana girmama shi yana mutunta shi jama'a kuna fahimtar magana mutum na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fajirun shaqiyun hayyun alallahi akwai fajiri ma'ana mutumin banza kafiri shaƙi ma'ana marar rabon duniya da lahira wannan mutumin hayyinun anillahi manzan Allah ya ce wulaƙancacce ne wannan mutumin a gurin Allah don haka kawai ɗayan biyu ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ɗayan biyu ne kawai ko dai ka zama mumini bawan Allah ko ka zama fajiri mutumin banza saboda haka ba na uku jama'a kuna fahimta Allah ya ba mu ikon zama muminai ya kaɗe mu daga zama mutanen banza don haka sai ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu abinda ake nufi da ibada inji al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani shine wani suna wanda ya gamo duk abin da Allah yake so kuma yarda da shi min al-aqwali wal a'mali al-batinati wal zahira na daga maganganu da kuma ayyuka wanda suke bayyana a fili ake ganinsu da kuma wanda suke sirrance a cikin zukata wanda ba su bayyana aka ganin su karara ba ina fata an fahimta su ake nufi da menene al'ibada wato bauta ina fata an fahimta sai ibnu taymiya ya kawo misali yace fassalatu kaga sallah waz zakatu da zakka was siyam wal hajj wa sidqul hadith kaji fa yin magana ta gaskiya ma ibada ce ko labari za ka bayar abin da ka sani ka faɗe shi kar ka faɗa abin da baka sani ba sidqul hadith yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk mutumin da Allah ya sa shi mai gaskiya cikin magana to wannan ya gama rabon duniya da lahira yasa zaka ga mutanen kirki daga cikin bayin Allah ba sa yawan surutu saboda duk surutun da ba karatu ba ba karatun ƙur'ani ba ba darasi ba komai ba kai ta zuba wa 'ya'yan kaɗanya to in aka yi wasa za ka higa wuta da wannan domin idan za a zo a bi ƙwaƙwafin abubuwan da ka faɗa sai an samu da yawa daga cikinsu abin da ka faɗa ƙarya ne wa ada'ul amanat da ba da amanoni su ma menene ibada ce wa birrul walidaini biyayyar iyaye ibada ce wa silatul arham sada zumunta wal wafa'u bil uhud cika alƙawura wal amru bil ma'ruf hana abin nan yin umarni da ayi kyakkyawa wan nahyu anil munkar da hana mutane miyagun ayyuka dan haka duk wa'azi duk nasiha duk jan hankali ko a gurin aiki ne a ofis kaga za a yi abin da ba kyau kai magana wallahi tallahi kayi ibada jama'a ko kuma kaga ana aikata abin da ba daidai ba kace jama'a ku ji tsoron Allah wannan abin ba daidai bane musulunci bai yadda ba sulhu tsakanin mutane biyu wanda zai zalunci wani ka hana shi da dai sauransu duka wannan suna daga cikin ma'anar ibada an gane maganar da kyau ko wal jihadul kuffar yaƙar arna jama'a idan kafirai suka nemi su far muku kuma kuma kurama fa in aqabtum kenan ko bimithli ma uqibtum bihi fa in ka aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi ko wal munafiqina da yakar munafikai kuma al jihadul qalami wal jihadul ilmi ko wal jihadul internet yaƙi na internet maganganun da suke yi suke kwarmato akan addini kuma ku yi ko ai in turanci ne ba su fi mu ba ko ba haka bane jama'a idan rubutu ne ba su fi mu ba ko menene suke gadara da shi muna gadara da shi sai dai fa idan ba mu da lissafi ba mu da haɗin kai ko kuma ba mu da tsari wajen gudanar da rayuwa to sai su ta amfani da damammakin da suke da ita su ta propaganda da yaɗa abubuwansu amma wallahi wallahi za ka samu ƙarya ne yanzu duk propagandar da mutanen kudancin nan suke yi billiri kaza kaza cewa ai waɗanda suke ba musulmi ba a wannan yankin sun fi yawa wallahi tallahi ƙarya ne amma doki ne mai baki ya fi gudu ku ne ba ku tsayawa kanku ba fiye sa har suka sa wallahi ƙarya suke yi ka je ka bincika ka je ka bincika so saboda haka dole ne musulmi su farga ba yadda za a yi a ce mu ne majority amma ya zama muna kuka kamar minority haka ne ko ba haka ba mu ne majority amma mu zama mu muke raki ana cutar mu kai ka ce mu ne minority jama'a ko kun fahimce ni me ya ja mana wannan shine asabanal wahanu annabi yace wahanu ne ya same mu ma ma'anar wahan shine hubbud duniya wa karahiyatul maut duk idan kaga musulman mu suna kwarmato akan wasu abubuwa to duniya suke nema a gurin amma akan addini babu ruwansu in dai za a samu kuɗi to zai shiga ya fita ya faɗi ya tashi ya kai mari ya kai gwauro don ya tabbatar da cewa wannan abin ya yiwu amma taimakon addinin Allah da musulmi wallahi ba za ka ga yana yunkuri ba sai kalilan daga cikin mutanenmu mas'ala idan tasa ce za ta yi favorin nashi zai shiga ya fita ya ga cewa ta tabbata amma in ta wani musulmi dan uwan shi ne duk abin da ya ga dama ya samu wannan musulmin bai dame shi ba wannan duk shine abin da ya jawo mana wannan abin ya shiga harkokinmu na aikin gwamnati ya shiga harkokinmu na kamfanoni ya shiga harkokinmu na siyasa ya shiga harkokinmu na kaza su duk damar da suka samu ba sa wasa da ita wajen haɓaka addininsu da manufofinsu amma mu idan mun samu dama to aljihunmu ya cika dankara-dankaran motoci tsala-tsalan mata zabga-zabgan gidaje wannan shi ne damuwarmu amma su ba haka suke ba yasa dole ne wallahi in ba ku dawo taitayinku ba kuna ji kuna gani ka je ka karanta tarihin ƙasar spain andalus ka je ka karanta waƙoƙin da wani daga cikin abulbaka arrandi ya rera dangane da ƙasar spain an gane magana da ku fi ardi andalusin taltazzu na ama'u wala yuqibu li ghayri al-aishi kaza kaza haka yake rerawa wannan ƙasa ta Andalus musulunci ne gaba ɗayanta idan ka ji narka-narkan malaman musulunci da aka fitar a ƙasar Spain wallahi yanzu idan aka ce maka ƙasar Spain ba ƙasar musulunci ba ne sai ka yi zazzaɓi da mashashara da ƙamajika hankalinka sai ya tashi wallahi jibga-jibgan malamai Andalus ka je ka karanta tarihinsu ko yanzu kai googling the history or the biography of Andalus ko kuma the Islamic history in Andalus menene tarihin musulunci a garin Andalus wallahi tallahi sai kayi kuka da idanunka in kana da imani to ba komai ya jawo musu haka ba illa wasa da sakaci da damarsu da suka yi don haka turawa suka zo suka yi dominatin ƙasar suka mai da ita ƙasar kafirai da ƙarfin tuwo saboda musulman ƙasar sun yi wasa ka je ka yanzu hatta gidajen tarihi da abubuwan da da ake ainihin wato yi wanda ake ganin su wanda yake nuna akwai alamun an taɓa yin musulunci a ƙasar yanzu duk gwamnatin ƙasar rushe su take kawai tana lalata su saboda kar ma ka taɓa tsammani akwai wani mai suna musulunci a ƙasar amma farkon ƙasar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kai musulunci gurin jama'a to wannan wallahi ina hasaso mana in ba mai hankali ba wallahi tallahi irin wannan ne yake dab da faruwa da mu a Najeriya kalli abubuwan da suke faruwa yi kyakkyawan nazari da duba kaga menene ke faruwa yanzu a ƙasar nan jama'a saboda haka in an zo ana maganar jihad daina maganar ɗaukar makami yanzu ba da wannan ake jihadi ba yanzu Donald Trump tun da ya zo har ya sauka babu ƙasar da ya yaƙa haka ne ko ba haka ba ba ƙasar da ya yaƙa jihadi na hari a kai hari ya kai babu balma daga cikin rakod ɗin sama janye sojojin amerika ya dinga yi daga ƙasashen da ake yaƙa na musulunci amma mu yaƙin me yaƙin alƙalami yaƙin ofis a turawa na a matsayi a ɗorawa ne jama'a kuna fahimtar magana dama kaza ta taso a yi wa waɗanda suke addini kaza a hana waɗanda suke addini kaza wannan shine yakin da ake amma dolayen 'yan siyasar mu da gaulayen mararsa manufa daga cikin mu har yanzu ba su gane wannan ba ba su gane wannan ba saboda haka wallahi mu hankali mu hankali wannan addinin yana buƙatar gudunmuwar kowa yana buƙatar gudunmuwar kowa wallahi ko kai ma sun jani a ofis ka sani kai wakilin Allah da annabi Muhammadu ne ana da bukatar ka akwai abin da idan kai zai haɓaka addinin akwai kuma abin da in kai zai kashe addinin yanzu wannan masarauta ta billiri ka je ka ji tarihinta tarihin wannan masarautar musulmai ne suke rike da ita ko ba haka bane jama'a su suke rike da ita daga baya sakaci da wasa ya sa abin ya nemi ya juya wanda ya sauka Ilyasu mai yamba shi ne ya sauka aka ɗora Dr. Abdu Buba mai sharu shi kansa kafin ya yi ridda musulmi ne shi wanda ya mutum fa kafin ya yi ridda shi ma musulmi ne daga baya ya ridda ya bar addinin Allah ya bar addinin musulunci aka zo aka ɗora shi akan wannan karagar mulkin kuma tun da ake gwamnatoci a baya da irin yadda ku ya haƙuri ba yadda za ku yi da ni fa wallahi ba yadda za a yi da ni ba yadda za a yi da ni yawwa gwamnatocin da aka yi a baya wannan irin shegantaka ne ba su yi mana ba na danna addinin musulunci a wannan jihar ta gombe wannan irin danne mu ne ba a yi ba ko dan ba ma fitowa mai magana an taɓa yin ssg a garin nan ba musulmi ba sakataren gwamnati ba musulmi ba wane ne wane ne ba musulmi ba dibuti gwamna ba musulmi ba chief judge ba musulmi ba yanzu ku duba ku ga maganar chief judge din nan maganar chief judge din nan an yi kusan shekara ashirin da wani abu zuwa talatin babu chief judge musulmi a jihar gombe kusan shekara talatin amma yanzu saboda wannan bawan allah tsari na aiki ne ya kawo shi gurin kuma ya ba da ba wai dirmikyal aka yi ko murɗiya ko danniya ba tsarin aiki ne ya kawo a bawa justice ma'azufin diga amma kar ka ga fitishin da mutanen da suke ta yi suke zagin gwamna suna nuna cewa ana danne su ku a matsayinku na musulmi ba ku da waya a hannunku ne ba ku da intanet da za ku dinga rubutu kuna nuna cewa ku kuma ana danne muku haƙƙinku ba ku da gidajen rediyo da za ku je ku yi kwarmato kuma ku yi magana da fatar baki cewa lallai dole ne sai an ba ku wannan mukamin sai dai zagin naku kuka iya yanzu kuna ji kuna gani maganar gatanan tana nema ta sha ruwa an ba shi aktin a yi approving har yau an yaushe aka tabbatar ma rabiu yaushe sai dai in jiya ba tabbatar masa ba an dai mai min riliyon masa aktin amma ba a yi confirming ba ba a yi confirming ba muna bibiyar abubuwan daidai gwargwado muna bibiya so saboda haka wallahi dole sai kun shiga taitayin saboda haka wannan sarauta yanzu gashi nan ka duba abin da aka zo aka yi wa al'ummar mu a dalilin wannan abun tun da ake waɗannan naɗe-naɗen waɗanda ba mu ake naɗawa ba akwai gwamnan da ya taɓa tsallakewa ya bar jihar nan ya kusan wasu kwanaki gaba ɗaya jihar ya batta a hannunsu tunda duk su ne manya a gwamnatin musulmi nawa ne suka fito ko taya sun kona a kan titi cewa ba su yarda na ɗanaɗan da ake yi ba daidai ba ne ba akwai wanda ya fito ya tada hankalin wani sai yanzu sai yanzu don kawai tsari na aiki ya nuna wannan bawan Allah ya cancanta a bawa wannan sarautar za ku zo ku ɗaga wa mutane hankali saboda mu ba mu da bakin magana ko kuma ba mu da wakilci na addini yan siyasar mu kun zama yan siyasar bin shata shashashun yan siyasa waɗanda ba addinin Allah ne damuwar ku ba don me yasa ba za ku fito ku nuna damuwar ku akan wannan abun ba ina kuke me mukamin ku yi muku ما بال دينك ترضى أن تفسده وثوبك الدار مغسول من الدنس إن السفينة لا تجري على اليبس mai addinin ka yi maka kana da damar bashi kariya amma ka kagara amma da rigarka da hularka da motarka da gidanka kwalkwal komai a tsaftace amma addinin ka a tumurmushe ba abin da ya dame ka saboda haka gwamna duk abin da ka ji ya kamata ka zartarwa al'umma da zai kawo musu kwanciyar hankali muna nan muna goyon bayan ka a kayi wallahi duk wanda kuma ya nemi ya ɗaga wa wani hankali to muna ba da shawara a kama shi a murkushe shi a taka shi wallahi kowane ne shi ya nemi ya ɗaga wa mutane hankali hukuma ta yi magani shi in ba raini ba in ba raini ba mutumin da yake da cikakken ikon zartar da abu a jiharsa ku ce ba zai zartar ba? in ba raini ba saboda haka kada hukuma ta bari mun tana gani a ci mutuncin bayan Allah mun ga abubuwan da suka faru a garin billili tsakanin kwana biyu zuwa ukun nan to muna sanar da hukuma su ɗau mataki da ya dace duk wanda suke da alhakin tada wannan hayaniya lalle lalle hukuma ta hukunta su abin kuma da duk yake tsarin doka muna goyon bayan azartar da shi amma ba mu ga dalilin da zai sa mu a cuce mu a dirmike mu mu yi shiru kuma yanzu don wani abu ya zo wanda zai zama yana da alaka da mu a ce ba za a yi shi ba ba mu ga dalili ba wallahi wannan fulashin ne Allah ya sa mu dace amin sun ma'an don haka wal jihadul kufari wal munafiki wal ihsanu ilal jari da kyautata wa makwabta duk yana daga cikin menene ibada wat tayammum taimama tana cikin ibada an gane ko a wal ihsanu ilal jari wal yatim da taimakon ainihin wato makwabta da marayu duk yana daga cikin ibada wal miskin da kuma taimakon miskinai wabnis sabil da kuma taimakon dan hanya wal mamluki min al adamiyyi da kuma wanda duk ake mallakarsa cikin ƴaƴan adamu wal baha'im jama'a har taimakon tinkiya wani mutum ya zo ya samu manzan Allah ya ce ina da wata akuya amma ina tausayin akuya nan ya rasulallah manzan Allah ya ce ashatu in rahimtaha rahimakallahu akuyan nan da kake da ita wallahi in dai kana tausayinta to kai ma Allah zai tausaya maka saboda haka hatta tausaya wa dabbobi jama'a da wannan muke gabatar da nasiha ga 'yan kaji da 'yan awaki Allah ya sa wa sana'ar ku albarka amma ku ji tsoron Allah ku dinga mutunta dabbobi annabi ya hana wulakanta dabba ka tausaya wa akuyan nan ka dinga ji yanzu inda kai ne Allah ya ɗauke siffar akuya ya ɗora maka ya ɗauki siffar ɗan adam ya bawa akuyan nan a ce akuyan nan ita za ta ja ka kai ne akuyar ita ita ce buba ko ita ce amadu ko aƙalla dai ai za ka so ta sausaya ma ai ko to ka dinga ji a haka da 'yan shanu duka wallahi malam abin abin tausayi ka ga sa tun daga nan an ɗauke shi yana tsaye cat ba kwanciya ba zama har ina har lagos ko abba a tsaye idan ya kwanta a da kehi ya miƙe to wallahi ku ji tsoron Allah tausaya dabbobi addini ne kashi dai yanzu mun ji al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani yace yana daga cikin ibada saboda haka ba daidai bane ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah kajin nan ka je ka ga yadda aka in aka ɗebo su mana kan yana ƙasa iska tana hura su yana zubar da yawo haka za a taho da hi kasuwa idan akwai hikimar da za a yi a yi hikima a san yadda za a yi a sassauta musu ai kana ga koyan kasu annabi ya ce a nemi kyakkyawar wuka mai kaifi saboda kar a wahalar da ita wajen yanka Allah ya shiryar da mu don haka wadda'a'u da addu'a wa zikir da dai shauransu duk gashi nan malam ya dinga ainihin wato a kawowa to sannan daga ƙarshe sai zai fara ɗaure maganganunsa da ayoyi ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni gaba ɗaya domin wannan bautar ya ce domin ya aiko annabi nu allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da annabi nuhu a aljanna me yake ce masa a cikin suratul a'arafi aya ta hamsin da tara yana ce masa ubudullaha malakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah ba ku da wani Allah koma bayansa an gane magana da kyau ko adawa Allah ya tura musu dan uwansu annabi hud wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuhu ku bauta wa Allah ba ku da wani koma bayansa thamudu Allah ya tura musu annabi salihu وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكا مدينة ألا ترى مس شعيب وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دك وأنن اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله كبوتا الله أو نقولي الله يتي wa anna hadhihi ko wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan ita ce al'ummar ku al'umma kwaya daya kuma ni ni ne ubangijin ku ku bauta mu ku duba yadda Allah ke ruwan maganar ibada a cikin waɗannan ayoyi a wani guri yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku taron manzanni ku ainihin wato ci daɗaɗa halal kuma ku aikata na kirki lalle ni ina sane da abin da kuke aikatawa sai ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaku lalle ni ni ne ubangijinku wannan ita ce al'ummar ku al'umma kwaya ɗaya ta musulunci kuma ni ne ubangijinku ku ji tsorona ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abud rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauta wa Allah har sai mutuwa ta zo maka ya faɗa dangane da mala'iku da annabawa ya ce wa lahu man fis samawati wal ardi duk abin da ke sammai da kasai mallakar Allah ne wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi waɗanda kuma suke ainihin wato gurin Allah ba sa girman kai dangane da bautawa Allah sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu duk yana magana akan mala'iku da annabawa ya sake faɗa yace innal ladhina inda rabbika lalle waɗannan da suke gurin ubangijinka mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai dangane da bautawa Allah na fata an fahimta sai ce wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna suna tasbihi ga Allah kuma garehi suke ainihin wato sujuda duk waɗannan ayoyi ne jama'a da suke nuna mana irin yadda Allah yayi maganar ibada ibada ibada a cikin alkur'ani sannan yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum lalle ubangijinku ya ce ku kira ni ku roke ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai dangane da bauta mu sannan Allah ya dinga siffanta wasu daga cikin bayansa bayinsa da suna irin na bauta Allah ya fara ya dunkule jama'a dangane da wanda suke bauta masa yace wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam wa ibadur rahman bayan Allah ar-rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan wanda suke tafiya cikin nutsuwa ainihin wato a doran ƙasa wa idza khatabahumul jahilun idan jahilai marasa lissafi suka nemi husuma da su qalu salama hisja'a aminci aminci sai Allah ya ƙara siffanta su yace walladhina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama sune waɗanda suke kwana gaba ga ubangijinsu suna sujuda kuma suna qiyamul layli an gane maganar da kyau ko duk wannan Allah yana nuna mana irin yadda ibada take da muhimmanci a wani guri ya faɗa ya ce ƙala rabbi bima a gawaitani a la'uzayyinan na lahum fil ardi wa la'uguyannahum ajma'i abin nan shaidan ya yi wa Allah alkawari cewa yadda ka taɓar da ni ya Allah wallahi sai na halakar da su kuma sai na taɓar da su ga baki ɗaya sai amma sai shaidan ya yi togaciya ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai fa bayinka wanda suke yi don Allah. Da haka in ka ganka ɓatacce, alkawarin Allah ne shi ne ba don Allah kake bauta mishi ba. Domin Allah, shaidan ya ce, in don Allah kake bauta to wallahi ka fi ƙarfin shi, ba yadda ya iya da kai. Illa ibadaka min humul mukhlasi kowa zai iya ɓatar da shi in ji shaidan. amma ya ce wallahi banda bayinka masu yi tsakaninsu da Allah to akwai inda ya ce mukhlisina akwai kuma inda ya ce mukhlasina al-mukhlisina waɗanda suke yi don Allah al-mukhlasina kuma waɗanda Allah da kansa ya kinsa musu yi don Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau ku wanda Allah da kansa ya saka musu yi saboda shi to dukkansu guda biyu shaidan ya ce wallahi babu yadda ya iya da su su kam zai iya batar da kowa amma wallahi ban da su jama'a kun fahimci magana saboda haka ibada ba karamin abu bane a wani guri yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin inna ibadi lalle bayina masu bauta mu laysa laka alaihim sultanun baka da iko akan su ya kai shaidan Allah ya gaya wa shaidan wannan magana yace illa man ittaba'aka sai fa wanda suka bi ka minal gawina daga cikin tababu batattu lalatattu a wani guri yace wa qala takhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramu wa qala takhadha ar-rahmanu waladan suka ce Allah madaukakin sarki ya rike da Allah ya ce bal ba haka ba subhanahu sarki ya tabbata gare shi ibadun mala'ikun nan bayina ne mukuramu na ababen karramawa ababen mutuntawa ba ‘ya'yana ba ne jama'a kun bayanci magana la yasbiquna hu bil qaw ba sa rigayar Allah da kofurci kwaya ɗaya ma'ana kafin Allah ya faɗa su faɗa ko su yanke hukunci ba sa yi wa hum bi amrihi ya amaluna da umarnin Allah suke aiki ba sa aiki da umarnin kowa sai na waye sai na Allah amma kaga farkon ayar sai ce ibadun mukramuna ya'lamu ma baina aidihi wa ma khalfahum wa la yaf'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna a wani guri yace wa qalat takhadha ar-rahmanu waladan hakika sun ce Allah ya rikida Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da kiran ƙarya ga Allah kun kirkiri ƙarya kun danganta ta ga Allah Allah ya ce takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani sai ya ce abda kowa bawan Allah ne sai dai idan yaki Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda a wani guri yake cewa in huwa illa abdun an amna alaihi shi fa ba kowa bane face bawa wanda muka yi ni'ima a kansa waja'alnahu mathalan li bani isra'ila kuma muka sanya shi abun buga misali ga banu isra'il an gane maganar da kyau ko kaga hece in huwa illa abdun an amna alai shi ba kowa bane face bawa wanda muka yi masa ni'ima ta musamman a wani guri yace fa auha ila abdihi muka yi wahayi zuwa gaba yayi wahayi zuwa gabawansa ma auha a wani guri yace wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada a wani guri yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina bawa saboda haka in baka zama bawa ba kayi asara fa Allah ruwan ayoyi akan maganar ibad ibada ibada ibada don haka duk abin da zai rusa ma ibada wallahi a hirɗinka karka yadda ka gayyace shi cikin da'irarka duk abin da zai rusa ma ibada shine matsayi na ƙarshe na ƙololuwa da bawa zai iya samu a duniyan nan ya zamanto yana zaune lafiya tsakaninsa da ubangiji kuma shi ne babbar asara ɗan adam zai tafka a duniyan nan ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya lalata sha'anin shi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko da haka yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina an gane maganar da kyau ko saboda haka ƴan uwa wannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi da suka bayyana mana ma'anar ibada to kafin mu je babi na gaba mu je babi na gaba domin akwai babin da kuma sai na iso wata magana shi kuma za mu buɗe shi an gane maganar da kyau ko to mu je karatu a cikin littafinmu na la ilaha illallah a malin ya ce wal ilahu huwal ma'abudu shi allan nan shine abun bauta hadha tafsiru hadhihi lafzati bi ijma'i ahli ilmi wannan shine tafsirin wannan lafazi da ijma'in malamai gaba ɗayansu duk malaman sunna sun tafi akan al'ilahu al-ma'abudu abin da ake nufi da ilahu shine abin menene abin bautawa na fata an fahimta wannan shine ma'anar ilahu an gane faman abada shay'an don haka duk wanda ya bauta wani abu faƙadit ta ilahan min dunillah to wannan ya riki wannan abun Allah koma bayan Allah don haka wa jami'ul alihati batilun duk gaba ɗayan ainihin wato alloli shirme ne hayaniya ne illa ilahan wahidan wa huwa Allahu wahdahu sai Allah kwaya ɗaya kuma shine Allah kwaya ɗaya wanda ake bautawa tabaraka wa ta'ala uluwan kabira ya ɗaukaka kuma yayi albarka mai girma wanda yake mai karamci wa fardu wa fardu ma'rifati shahadati an la ilaha illa Allah a ƙabla fardi saumi salatu wa sau farlantar da sanin ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah shi ne ya riga ya kafin farlancin sallah da azumi jama'a kun fahimci magana zai zo zai magana cewa neman fahimta akan mecece la ilaha illallah shi ne kan gaba akan neman fahimtar yaya za ka yi sallah domin sallarka ba za ta amsu ba sai idan la ilaha illallahun ka ta amsu ko jama'a yanzu mutum ne je siyo sabulu ko ba shi da ruwan wanka dan Allah da ya za a yi dauɗa ta wanku ga sabulu ka amma fa ba ruwa Zai- wanka zai yiwu to wallahi in dai ka yadda wanka ba zai yiwu ba da sabulu kaga dai sabulu shine chemical din cire datti amma in dai shi kadai ka mallaka ba ruwa wanka ba zai yiwu ba ko to haka idan ka mallaki sallah da azumi da s- kyautatawa iyaye da nafila da karatun qur'ani amma la ilaha illallahun ka babu to wallahi sunan waɗancan ma babu ba za su karɓu ba jama'a kuna fahimta saboda haka akwai aiki za mu zo nan gaba zai faɗa cewa zunubin da ke kan rushewar kalmar shahada ya fi zunubin zina da mahaifiyarka ku da kanku kun ji kun yi salati ko shi yasa za ka ga yanzu idan aka zo aka ce ga wani yayi kalmar kafirci ko kalmar fita a musulunci wala sai ga mutane ba su dan girgiza ba hakan nan amma idan aka zo aka ce ku duba ga wani wallahi da uwarsa ya zine ka ce la ilaha illa salatin ma hadda madda haka ne ko ba haka ba amma fa zunubin wancan na fita a musuluncin ya fi bala'i akan zunubin zina da mahaifiya ƙwarai da gaske kuma duk kun san me ja wannan abun wallahi rahin karantar da littattafan tauhidi da aƙida ne an taso in ban da littattafan furu'a ba abin da ake karanta wa mutane yasa lokacin da aka fara karanta wa mutane littattafan tauhidi sai aka fara rigima da su don ba su saba da karatun ba ba su saba da shi ba yanzu ne Allah ya sa aka ɗan farfaɗo ake karantar da mutane da tafan aƙida da tauhidi amma da can da tafan tarbiyya da tafan abin nan furu'a fiqhu in sallah ta ɓaci yadda za a haka ake ta karatu yasa da aka fara higo da karatun tauhidi aka ce ta ga farigima ta taso mun sa ne sun fara sun saba jin fardun farilla ne sunnatun sunna ne yanzu sun dawo sun ji ana cewa an kai kaza ka zama kafiri ka zama kai kaza kalidi na fiha abada wallahi suka kasa fahimtar karatun Allah to shine illar rahin karantar da tauhidi mutane za su wayi gari ba sa ganin girman Allah ba sa ganin girman laifi saboda babu aqida da tauhidi a cikin su to amma idan da an jima ana karantar da tauhidi jama'a da duk waɗannan hayaniyar yanzu da ba ma tare da ita Allah da ikonsa da shi kenan ya tafi to amma alhamdulillahi rabbil alamin yanzu ma an dan farfado yanzu ana karatun littafin tauhidi kaga jama'a haka sun taru ai falillahi alhamdu wal minna ana samun ci gaba amma ku je ku gani idan ana karatun tauhidi watsewa ake jama'a jama'a ba sa iya zama su saurara saboda karatu ne ba wanda ba zai bi ta kan shi ba ba wanda ba zai gurza shi ba wallahi to yasa sai ka daure sai ka iya zama ka saurara Allah ya shiryar da mu don haka yake cewa a wa fardu ma'rifati shahadati an la ilaha illallah farlantar da fa- sanin ma'anar la ilaha illallah qabla fardi salati wa saumi shi ya gabata kafin menene farlancin sanin azumi da sallah fa yajibu alal abdi an yabhatha an ma'ana zalika don haka wajibi ne bawa ya binciki ma'anar la ilaha illallah a'azama min wujubi bahathihi an salati wa saumi sama da bincikensa dangane da ma'anar azumi da sallah bincike da za ka yi don ka gano ma'anar la ilaha illallah shi ya fi girma sama da binciken da za ka yi don sanin ma'anar sallah da azumi jama'a kuna fahimtar magana amma a ƙasar nan jama'a mai muka tashi ma ga ana yi duk wanda ya fara karatu da me ya fara da qawaidus sala qaidojin sallah ko hadha qawaidus salati wannan shine qaidojin sallah an gane maganar da kyau ko kuma wani abin da aka jima a cikinsa sai daga baya Allah ya kwato mutane shine a farkon qawaidi akwai wani tauhidi wanda wannan tauhidi idan shi kaɗai ka iya ka tafi lahira wallahi wuta za ka shiga tauhidin la ma'ana la ina ma'anan la la khaliqa tsabaragen jahilci ma la khaliqu ake cewa alhalin la ta nafi idan ta taso suna mai take yi masa nasaba yasa aka ce la ilaha ba a ce la ilahu ba to la khaliqa nan ma ba za a ce la khaliqu ba amma haka aka dinga karanta a kasar Hausa Allah ya saka la kai ba ma la khaliqu ba la haliqu kha'un ne amma sai aka cire mar dugon la haliqu ba mai halitta sai Allah wala raziq ba mai azurta wala ma'bud ba mai bauta illa huwa sai dai hi rabbul ibad ubangijin mu bayi masu kamanni banban wallahi za a bambanta ka autar jahannama ko wallahi ku bayi masu kamanni banban wallahi za ku da ku a gaban Allah kuwa in dai wannan tauhidin da shi zaka je gaban Allah la duka zaka sha amin malam tare da ku baki daya an gane magana da kyau ko so wannan tauhidin haka aka dinga karanta mutane amma wallahi jama'a kamar yadda na faɗa ba tauhidi ba ne tauhidin da yake ingantacce shine muƙaddimar risala ta al'imamu ibnu abi zaidin alƙairawani allah maɗaukakin sarki ya masa rahama wannan tauhidin kan ne tauhidin annabi muhammadu da sahabbai an gane magana da kyau ku yasa daga cikin tsare-tsaren karatunmu akwai lokaci da za mu sa wannan muƙaddima sai mun sauke ta ras saboda wannan tauhidin duk wanda ya mutu da shi in Allah ya yadda zai shiga aljanna shine tauhidin gaskiya babu ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqiduhul afidatu min wajibi ulumi diyanat ko umuri diyanat kamar dai haka ya faɗa ina jin ko babin da ke magana a kan abin da harshe zai faɗa zuciya kuma ta ƙudirce cikin abin da ya zama na wajibi na addini Allah ji kan al'imamu ibn abi zaidin alƙairawa ne ya koro tauhidi irin na manzan Allah mala saboda haka wannan hine tauhidi amma na farkon ƙawa'idi to Allah ya saka amma dai ba tauhidi ba ne shine gaskiyar magana Allah ya shiryar da mu ‘yan uwa lokaci ya yi don haka za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuɓan harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana ya ainihin wato sa aljanna ita ne makomarmu ya haramta wutacin naman jikinmu هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wallahi ban zo da su ba ni na ma sha'afa ok ga sunan